ونعوذ بالله من شرور أنفات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق, أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الخوف من الله من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان قال الله تعالى وخافون إن كنتم مؤمنين وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد لله خوفا عباد الله الخوف من الله هو سمة المؤمنين وعلامة المتقين وهي طريق الأمن وهو طريق الأمن في الآخرة قال ابن رجب رحمه الله تعالى إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه ونصب لهم الأدلة على عظمته وكبريائه ليهابوه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال ولهذا كرر سبحانه ذكر النار وما أعده فيها وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت وما احتوت عليه من الزقوم والضرع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال إلى آخر كلامه فلذلك إخوة الإيمان كان الواجب على المسلم أن يكون مخبتا لربه منيبا إليه مطيعا لأوامره مجتنبا لنواهيه يتقرب إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات كما يجب عليه أن يكون خائفا وجلا فإن ذلك حري به أن يسلك به سبيل النجاة وطريق الأمن والسلامة قال الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة رواه ابن حبان وحسنه الألباني أيها المسلمون إن الخوف من الله دليل الإيمان والتقوى ومبشر بنجاة العبد وسلامته من الآفات والبلوى وجنتين يوم القيامة كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ففي الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu mai batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu mai shiryatar da shi ina shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne ko manzansa ne tsiran Allah da amincinsa tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama a bayan haka ‘yan uwana musulmi masu albarka a wannan juma'a tamu yau muna takwas ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1446 a kida miladiya yau muna goma sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2024 wannan kutuba tamu za ta jawo hankali ne akan tsoron Allah tsoron Allah ba a taƙawa ba alkhawf duka kalmomin guda biyu a hausance ana kiransu tsoron Allah amma abin da muke nufi da tsoron Allah a nan shine alkhawfu bambancin attaqawa da alkhawf alkhawfu tsoron Allah ne ta hanyar wani abu da ka sani ko wani abu da ka gani ko ka ji wanda shi ke tsorata ka shi ke firgita ka shi ke razanar da kai har ya sa ka daure ka bi hanyar Allah har ya sa ka nisanci ababen da Allah ya hana attaƙawa kuma bin hanyar ka gane abin da kake tsoro ka gane abin da kake kwaɗayi sai kai ƙoƙari kai ta aikin da zai sadar da kai zuwa ga wancan abin ko zai nisanta ka daga wancan sharrin shine attaƙawa amma mu wanda muke nufi a nan shi ne alkhawf alhafiz ibn hajar a cikin maganganunsa yana cewa alkhawfu min Allah min almaqamat alaliya tsoron Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin kololon matsayi a cikin addinin musulunci yace kai yana ma dai daga cikin lazaman imani babu yadda za a yi a ce mutum yana da imani amma kuma ba shi da tsoron Allah gwargwadon yadda kake tsoron Allah gwargwadon yadda imanin ka yake Allah subhanahu wata'ala yana cewa khafun in kuntum mu'mini ku tsorace ni ku firgita da ni ku razanu da irin abin da nake wato na tattala in kuntum mu'minin matakar dai ku mummune ne الحافظ يجب أن يقول كلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد لله خوفا الدك لوكة دباوة يتقصد الله وأن اللوكة كما باوة يتطور الله للوكة دمتن يميكي يتأيكة أيكة دلاس قصن تاشزوا الله سنيسا تاشدك شيئا ولا شك أن اللوكة wannan bawa ya fi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Ya'yan uwana musulmi, tsoron Allah alama ce ta mummunai, tsoron Allah alama ce ta masu imani masu tsoron Allah su ne maɗaukaka domin ita ce hanyar da za ta gadar musu da aminci a gidan lahira gidan lahira gida ne wanda ya tattalu ya tattara akan bala'o'i da musibu da wahalhalu da tashin hankali iri-iri duk wani abin da kake jin ana faɗi mafi muni mafi sharri mafi girman musiba mafi tashin hankali to an tattale shi a gidan lahira to yadda za a yi bawa ya kubuta daga waɗannan fitintunu da bala'o'i na gidan lahira shine idan ya sanya makanshi tsoron Allah al-hafiz ibn rajab yana faɗi a cikin zantuttakansa yana cewa inna Allah khalaqal khalq lalle Allah subhanahu wataala ya halicci halittu gabaki daya liya'rifuhu babban makasudin halittan halittu domin bayi su san Allah wa ya'buduhu su kuma bauta ma Allah wa yakhshawhu su tsoraci Allah wa yakhafuhu su kuma tsorace shi al-khashiya ita ma ana kiranta tsoron Allah hakanan alkhawf shi ma ana kiran shi tsoron Allah sai dai alkhashiya wani irin nau'in tsoron Allah ne wanda gababban bawa ma suna tasirantuwa idan mutum ya tsoraci Allah ya ji kalmomin Allah sai zuciyarsa ta kari sai idan shi ya zubar da hawaye a wannan lokaci alkhashiya kenan ga tasirin tsoron Allah nan a idanunsa idanunsa suna zubar da hawaye idan mutum zai aikata haram sai tsoron Allah ya hana shi sai ya rauni to irin wannan a lokacin nan khashiya kenan yayin da za a bashi haram ya karba sai ya cina da girman Allah da azaban gidan lahira sai zuciyarsa ta raurawa sai ya kasa aikata haramun din nan a wannan lokacin alkhashiya kenan shine ki gadar magangan jiki da tasirantuwa Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka Allah subhanahu wata'ala ya kafa waɗansu dalilai da hujjoji na shari'a da na hankali wanda za su ishara zuwa ga girman Allah za su ishara zuwa ga isan Allah da buwayansa ba don komi ba domin bayi su ga kwarjinin Allah subhanahu wata'ala idan suka ga kwarjinin Allah wannan zai hana su yin abin da Allah ya hana idan suka ga kwarjinin Allah wannan zai ja su zuwa ga aikata abin da Allah ya umarni sannan Allah ya kafa hujjojin nan ne domin bayi su tsoraci Allah hauful ijlal tsoro na girmamawa girman Allah ne ya mamaye zuciyar bawa girman Allah ya taɓa idan bawa ya sanya bawa baya iya ƙora ido ya kalli haram saboda me girman Allah ya rufe idan girman Allah ya rufe kunnin shi baya sauraron haramun girman Allah ya kama zuciyarsa ya kama cikinsa baya zuba mata haramun girman Allah ya tsare mishi al'auransa da tsaraicinsa baya zuwa ya aikata haramun ya ta'addance da tsaraicinsa girman Allah ya riga ya kewaye shi duk abin da Allah ya yi umarni zaka ga ya zabara duk abin da Allah ya hana za ka ga ba shi da karsashi ba shi da nishaɗi cikin aikata shi alhafiz ibn rajab ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta ma bayansa irin tsananin azaba da ya tattali ya sifanta ma bayansa irin gidan uquba da ya tattali wanda ya tattale ta ga wanda ke saba masa kuma yayi haka ne yi mana bayani filla-filla akan irin azabansa da gidan ƙuƙumi da Allah subhanahu wata'ala ya tattala Allah ya yi haka ne liyattaquhu bi salihil a'amwa saboda haka ne ma Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya tanana ta ambatan wuta wurare daban-daban daban-daban Allah ya ambaci wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah subhanahu wata'ala ya ta nanata ambatan wuta a cikin alƙur'ani ya ta nanata irin abin da ya tattali a gidan wuta min al'azab na dangogin azaba wannakal da nau'o'in azaba da azab da nakal duk abu ɗaya ne amma ana kiran azaba da sunan annakal saboda ba zai kawo maka daɗi ba ba kuma zai bari ka ji daɗi ba shine ma'anan annakal azaba ce in ana yin mabawa ba za ba zai zo mishi da daɗi ba sannan inda ka samu daɗin ta wani guri kuma ba zai bari ka ji daɗin ba don haka ya hana kuma ba zai baka ba shi Allah ka tsare mu wa mahtawat alaihi min az-zaqum Allah yayi bayani a cikin littafin sa irin ababen tattalin da yayi na zaqum zaqum abincin gidan wuta itaciya ce ta kaya wacce take tsarowa a cikin gidan wutan jahannama ita ce ‘yan wuta suke samu su kalace da ita, ba abinci ba shinkafa ba ba tuwo ba, ba duk wani abin da kasar ran ɗan adam na so ba, sai dai itaciyar da ta tsaro a cikin wutan jihannama, ƙal'u haka an na horo usu shayafin, ganyayyakinta ba su da kyan gani, kamun kawunan shaɗanu, ganyen itaciyar kawai in ka gani, ya isa razani da firgici to ballantana kuma a sanya mutum ya ci wannan daga ya ci wannan itaciya Allah ka raba mu da wannan mummunan azaba kuma idan mutum ya shiga ita din da zai ta ci duk lokacin da yake neman abinci wallahu almusta'an wadari' wala ta'amun illa min dari' la yusmin wala yughni min ju' da irin abin da Allah ya tattale a gidan wuta na abdari' shi ma abbare wato itaciya ce ta ƙaya ƙayoyi ne su ne abincin 'yan wuta kuma Allah ya ga mana cewa wannan abinci la yusmin wala yughni min ju'in wal hamim da irin tafasasshen ruwa da Allah subhanahu wataala ya tattali a gidan wuta di yayi mabayin shi bayani wasalasil da irin sarƙoƙa wanda za a ce zar'uha saba'una zira'an zira'i saba'in za a ci kurkuɗa bawa a ciki a tsinda mashi wutan jahannama kuma ana mishi azaba wal aghlal da ƙuƙumi ababen da za a hudo hannun mutum ta cikin cikinsa a kuma ƙunƙumce shi ta bayansa ko a haɗa hannayensa ta sama a ƙuƙumce su ta baya ko kuma a cuso hannayensu ta ƙarƙashin ƙafansa a ƙuƙume shi nau'o'in dai azaba iri-iri. Mala ce da dai wanda ba wannan ba na manya-manyan bala'o'i da ababe masu firgici masu razanarwa a cikin wutan jahannama wanda duka Allah subhanahu wata'ala ya bayani. To duka wannan bayanan Allah ya yi su ne domin mu ji kwarjinin Allah, mu ji tsoron Allah, tsoro irin na girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala. shi yasa ƴaƴan uwana musulmi ya wajaba akan kowane musulmi ya zama yana kaskanta ga Allah kar ka zama kana kaskanta ga duniya da kyalekyalen cikinta da roman cikinta babu abin da zai kaskantar da kai a cikin duniya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake cewa da duniyan nan darajanta ya kai darajan fiffiken sauro a wurin Allah to da bai ba kafiri makwallin ruwa ƙwara ɗaya ba amma Allah ya rena duniyan Allah ya ƙazanta duniyan Allah ya walaƙanta duniyan duniya ba ta da ƙima a wurin Allah ba ta da ƙima a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka kada ka yadda duniya ta ƙasƙantar da kai kada ka yadda ka ƙasƙanta saboda duniya roman banza ce yanzu yanzu za ka ga romanta gobe gobe sai ta juya yanzu yanzu za ka ga ɗaukakanta yanzu yanzu nan kuma za ta koma ƙasƙanci da haka da ababen da ke cikinta na mulki da ababen da ke cikinta na dukiya da ababen da ke cikinta na suna da ababen da ke cikinta na ƙyale-ƙyale idan dai ba su zama abin da za ka taka doron bayansu su sadar da kai zuwa ga Allah ba to duniya banza ce kuma duk iya yadda ka kai ga jinta ka jin daɗinta a yau shekara sittin ne shekara saba'in tsanani ka kai shekara ɗari daɗin duniyan ta ƙari sai dai wahalhalun duniyan da fitintununta da ukubobinta a jiyajiyan nan kake nuna waɗansu mutane kana cewa matasa a yau ga sunan duk sun rasana wani ya duka wani baya ji sosai wani baya gani sosai ababen da da yake musu daɗi duk yau baya musu daɗi saboda mene wannan ruɗin na duniya ne duk wani yadda kake jin kanka kana jin ƙuruciya kana jin dama da Allah ya baka da mulki da Allah ya baka zuwa ɗan wani lokaci ne duk za su canza ba dawwama suke yi ba to shi yasa idan bawa ya gane wannan sai ya kaskanta ga Allah ya kuma yi abin da Allah subhanahu wata'ala zai girmama shi ba abin da duniya za ta girmama shi ba idan duniya ta girmama ka a yau gobe ba za ta girmama ka ba akwai waɗanda duniya ta girmama su jiya yau an mamanta da sunansu kwata-kwata in ababin arziki ne muna da su in ababin mulki ne muna da su amma babu wani wanda Allah ya ɗaukaka shi a yau a ce an manta da ɗaukakan nan ko da bayi sun manta Allah yana nan yana sane da shi to ballantana ma wanda ya samu ɗaukakan duniya ɗaukaka na Allah a duniya to haka nan Allah subhanahu wata'ala zai wanzar da ambatansa kyakkyawan ambato daga nan hattashin alkiyama shine ma'anan addu'an annabi Ibrahim wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin ya Allah ka sanya ni ina da kyakkyawan ambato a waɗanda za su zo baya wannan ya sanya musulmi ɗari bisa ɗari mun rungumi annabi Ibrahim muna tutiyar namu ne kuma namun ne to kirista da yahudawa kai har mushrikai wai su ma suna fitowa suna cewa annabi Ibrahim nasu ne me yasa saboda addu'an da annabi Ibrahim yayi waja'alli lisana sadiqin fil akhirin da haka duk wani wanda ya tashi sai ce annabi Ibrahim ai nawa ne annabi Ibrahim ai mai gidanmu ne bayan ku annabi Ibrahim mai gidan musulmi ne kawai huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha li yakuna ar-rasul shahidun alaykum annabi Ibrahim tantagaryen musulmi ne kuma musulunci ya karanta amma tun da gashi ya samu daukakan Allah to gashi nan kowa yana son ya jibinta kansa da annabi Ibrahim. To haka nan annabi sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama, haka nan sahabbansa, haka nan mummunai bayan Allah na kwarai, duk wanda ya wato bautan Allah ya zama na Allah, to Allah subhanahu wata'ala baya sanya shi ya expire. Shi ne kaga Ƙur'ani ya kawo mana addu'o'i, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ko da kai ka manta da mutanen kirki wannan ayan kullun tana tanatar da wato ainihin tana tunatar da duniya mutanen kirkin da suka gabata malamanmu na Allah da suka gabata wani ya mutu shekara goma da suka wuce wani ma jiyan nan ya mutu wani shekaran jiyan can ya mutu wani ya mutu shekara ɗari wani ya mutu shekara ɗari biyar suna nan Allah maɗaukakin sarki ba zai kaskantar da su ba saboda mene saboda sun samu ɗaukaka daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ɗaukaka mu to shi yasa musulmi kar ya kaskanta ga duniya ya kaskanta ne ga Allah ya mai da al'amarin shi ga Allah, ya zama ya tasa ɗa'a ga Allah a gaba, ya nisanci ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a kai. Hakanan kuma ya ji zama kullum cikin tsoron Allah yana raurawa yana razana dangane da al'amarin Allah, ko da irin wannan mace-mace da ake yin su sun isa su saka ji tsoron Allah. Cikin munan babu wanda yake da aminci cewa zai kai la'asa, domin dai lafiyan gangan jiki a yanzu yau ɗin nan ta koya mana cewa yanzu yanzu mutum lafiyan shilau amma cikin awa ɗaya an yi an gama ya zama tarihi ana nan ana ta fostin ɗin wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu kuma awa ɗaya kafin nan lafiyan shilau baya kukan wani ciwo a tare da shi to ballantana wanda ya tsufa ballantana wacce take da ciki akwai naƙuda a gabanta ballantana wanda zai hau mota ya tafiya akwai barazanan haɗari a gabansa ballantana wanda zai shiga jirgi ballantana wanda ya ga ba shi da lafiya duk dalilan mutuwa sun tabbata to ko da baka gane Allah ka kadaita Allah ka bi Allah ka yi da'a ka nisanci abin da ya hana ba sai saboda wannan to ya kamata a ce ka shiga cikin taitayinka wanda ya kiyaye tsoron Allah to lalle wannan zai samu kubuta zai samu aminci a wannan duniya kuma zai samu kubuta ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alhadisul qudusi wato hadisi wanda manzon Allah ya hakaito magana daga Allah ba kuma alqur'ani ba shine alhadisul qudusi Allah subhanahu wata'ala yake cewa izzati Allah ce na rantse da buwayata la ajma'u ala abdi khawfain babu yadda za a yi in tara ma bawana tsoro guda biyu wala ajma'u lahu amnayn hakanan babu yadda za a yi in tara ma bawana aminci guda biyu kaman an tambayi Allah subhanahu wata'ala mene ma'anan wannan magana sai Allah ce idza aminani fid dunya duk wanda ya aminta da ni a duniya na sanya dokoki ya ga cewa ba matsala na yi hani ya ga cewa ba matsala zai taka abin da na hana zai aikata abin da na hana na ce a yi yaƙi ya aminta da ni kenan a duniya Allah ya ce a haftuhu yau malƙiyama wallahi ranar tashin alƙiyama sai na tsoratar da shi ba zai wuya samu aminci a duniya ko mai samu aminci ran tashin alƙiyama ba wannan magana manzon Allah ya hakaito to ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya aminta da Allah ya san Allah ya ce ayi yace ba matsala ya aminta kenan ya san Allah ya hana yace ba matsala ya aminta kenan to babu yadda za a yi irin yadda ya samu aminci a duniya ko ya samu aminci ranar tashin alkiyama yace wa in khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah idan ko a rayuwar duniya bawana ya tsorata da ni na ce a yi ya yi saboda yana tsorona na ce a bari ya bari saboda yana tsorona amma tuhu yau malkiyama ta ranar tashin alkiyama Allah ce sai na amintar da shi me yasa saboda Allah baya tara ma bayi tsoro guda biyu ko kuma ya tara ma bayi aminci guda biyu da haka yanzu ɗan uwa sai da ni da kai yanzu kowa ya zauna ya zaɓen makansa tsoron kana son ka yi ta a duniya ne domin ka samu aminci gobe ƙiyama ko ko za ka miƙe ƙafa a duniya ka ɗauka ba matsala kuma da harshen annabi sallallahu alaihi wasallama hikaya daga Allah wallahi tallahi sai ka tsorata ranar tashin alƙiyama sai Allah ya tsorata da bawa Allah ka amintar da mu ranar tashin alƙiyama wannan hadisi al-Imam Ibn Hibban da al'imamu al-baihaqi su suka ruwaito kuma shekul albani ya ce wannan hadisi ne hasan da haka ya uwana musulmi mu sani cewa tsoron Allah subhanahu wata'ala alama ce ta imani kuma tsoron Allah yana mabawa bushara da kubuta daga dukkan wata matsala da dukkan wani bala'i a gidan duniya da gidan lahira sannan haka nan tsoron Allah yana gadar mabawa da busharan gidajen aljanna guda biyu kamar yadda alkur'ani mai girma yake cewa wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya tsoron tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wataala ya tuna girman Allah da firgicin ranar tashin alkiyama da musibu da bala'o'i na ranar tashin alkiyama ranan fallasa ranan kamunga ranan kwankwasa ranan da mutanen farko da na ƙarshe duk za a haɗu a ranan babu ɓoye-ɓoye yau matubula sara'ir duk wani asiri zai bayyana duk abin da aka waya ɓoye zai fito ƙarara abin da aka yi a farko za a zo da shi abin da aka yi shi a ƙarshe ma za a zo da shi babu abin da zai ɓoyu cikin aikace-aikacen bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tsoron da razanan sai ya sa ya kiyaye dokokin Allah idan Allah ya ce ka tsara amana zai tsare in Allah ya ce ka tsare makwabtaka zai tsare in Allah ya ce ka tsara zumunci zai tsare in Allah ce ka tsare kaza zai tsare ka nisanci kaza zai nisanta ka aikata kaza zai aikata saboda me saboda tsoron tsayuwa gaba ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ce duk wanda ya samu kan cikin irin wannan hali jannatani yana da gidajen aljanna guda biyu daga nan sai Allah ya fara bayanin gidajen aljanna zawata afnan fihi ma aynani tajriyan fihi ma min kulli fakihatin zawjan haka nan akai ta bayanin irin romo da lagwada da zai samu a cikin gidan aljanna da Allah ya gama sai ce wa min dunihi ma jannatani kai baya ga waɗannan gidajen aljanna guda biyu ma akwai waɗansu gidajen aljannan su ma da za a ƙara masa su ma aka irin aka bayanin su da irin lagwada da romo da daɗin da ke cikin su Allah ka sa da mu da wannan cikin falalanka da rahamanka da yalwanka a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man khafa adlaja duk wanda ya ji tsoron barazanan hanya cikin sulsalin dare to adlaja to ya fita da ya fita da farkon dare wanda yake tsoron sha biyun dare karfe biyun dare akwai matsala to a dalaja ya fita da farkon dare me manzo Allah ke nufi duk wanda ke tsoron gidan lahira to ya fara kintsi ya fara tattali tun yanzu abinda Hausa suke cewa me kwarmin ido tun nesa da kofa yake fara kukansa kar a zo lokacin da kake son kai kuka kuma gashi baka tattali kukan ba da haka wanda ke tsoron saduwa da aljanna a saduwa da gidan lahira yana kwaɗayin aljanna yana tsoron azaba a dalaja ya kintsi ya tattali ya fara tafiya tun yanzu sai manzon Allah cewa man adalaja balagal manzil wanda ya fita da farkon dare to kafin dare ya raba ya kai inda zai kai sai manzon Allah ya gaya maka wannan azancin maganan sai ya ce ala inna sil'atallahi ghaliyatun ya ce kai jama'a ku saurara hajan Allah tana da tsada ala inna salatallahi aljanna ku sani hajan Allah ita ce gidan aljanna Allah muna roƙonka cikin falalanka da rahamanka da gafaranka Allah ka sadar da mu da gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka Allah kada ka sanya mu cikin masu kangare maka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah duk abin da yafi karfin mu a wannan rayuwa Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu magabatanmu ya Allah waɗanda suka gabata daga cikin mummunai tun daga tun daga zamanin annabi Adam har ya zuwa yau din nan Allah ka gafarta musu iyayenmu da malamanmu da makusantanmu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna ce makomansu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi abin da suka yi na kurakurai Allah ka rufe ka yafi abin da suka yi na daidai Allah ka karba ka rene shi ka amfane su da shi a ranar tashin alkiyama mu ma Allah ka sanya mu cika da imani Allah ka kama hannayen mu zuwa ga daidai Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka ba su tsoronka Allah ka sanya su cikin masu tsoronka Allah ka sanya jagorancin su ya zama sanadiyan yalwa da walwala ga 'yan ƙasa ya Allah ka ɗaukake mana fitintuni da musibu ka ba mu lafiya a duniya ka ba mu lafiya a lahira a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك